فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وترك أمته على مهجة البيضاء على طريقة واضحة غراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ضال أو هادي فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a yammacin wannan wunin mitarin alkhairi da albarka na litinin daren talata wanda ya dace da hudu da wata na rajab idar shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina shekara 1400 da shekara 45 wanda ya dace da 15 da wata na daya watan yunayir miladiya 2023 da hudu idan tarihi ya inganta ci gaba da majalisin karatunmu na adda'u waddawa wanda suka fi sani da aljawabul kafi liman sa'ala an dawa'i shafi wallafar al-imam ibn al-qayyim al-jawziyya alayhi rahmatullah a wannan masallaci na al-furqan da yake wannan unguwa ta tudun morai a wannan gari na tawa jamhuriyar Nijar wanda yau shine darasin mu na 39 a cikin jerin darussa da muke gabatarwa kowane mako muna fata wa Allah subhanahu wataala da ya muna jagoranci ya nuna muna gaskiya gaskiya ce ya bamu ikon binta da kuma nuna muna ƙarya ƙarya ce ya bamu ikon guje mata muna ƙara kankantar da kai wa Allah subhanahu wataala muna mai masu roƙonsa ya shiga cikin mu ya cire mu da son zuciya da kuma sanya duk abin da muke yi da sunan addini muna yi ne don sa Allah subhanahu wataala ya tsare mu daga riya da jiji da kai da kuma jiyar suwa Allah subhanahu wataala ya sanya soyayya a cikin zukatanmu baki daya zamu tashi gabar da malam yake cewa qala al-imam ahmad a inda malam yake ce muna bayanin game da abin da ya shafi zinibi shine tushen duk wani abu da yake kawo na lalacewar dan annabi Adam mun karanto a satin da ya gabata malam yayi tambayoyi da amsar guda ce wanda kuma kowa ya san wannan amsar ba sai an bada amsar ba shi yasa malam ya shiru ya kale amsar tambayar cewa meye dalilin da yasa Allah ya halakar ya halakar ya halakar ya halakar ya halakar wa al'ummomin da duk aka bada aka ba da labari zaka ga cewa duk amsa guda ce shine saba ma Allah subhanahu wataala tare da cewa duk abinda muka ambata na saban Allah da mutanen su gabata suka yi wannan al'ummar tana aikata shi a yanzu amma saboda rahamata Allah subhanahu wataala da kuma tausayin da Allah yake wa manzon Allah Allah ya tsare wannan al'ummar sai mun je kiyama Allah ya mana hisabi muna fatan Allah ya samu sha a gaban sa Malik yake cewa qala al-Imam Ahmad al-Imam Ahmad yake cewa haddathna al-Walid bin Muslim haddathna Safwan bin Amr haddathani Abdurrahman bin Jubair bin Nufair an abihi qala lamma futihat Qubrus furriqa bayna ahliha fabaka ba'dhum ila ba'd al-Imam Ahmad yake cewa al-Walid bin Muslim ya ba mu labari yake cewa Safwan dan Amr ya ba su labari shi kuma Safwan yace Abdurrahman dan Jubair shi ya ba sa labari daga daga daga bahaifinsa yana cewa lamma futihat Qubrus lokacin da musulmai suka ci nasara akan kasar Qubrus idan aka ce al-fathu shi ya cin nasara a garin da yake na kafirci ko ta hanyar ta hanyar a yaƙe su ko kuma ta hanyar a zo da runduna ko su miƙa wuya ko kuma a yaƙe su to sai Allah ya bude wannan garin ta hannunsu furriqa baina ahliha sai aka raba tsakanin mutanen wannan garin aka rarraba su bayan da mutane da suke jama'a a wuri guda suna hade fabaka ba'dhum ila ba'di sai sashe daga cikin su suke kuka zuwa sashe yace wara'aitu abad darda jalisan wahda sai na hango abu darda sahabin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana zaune shi kadai ya biki yana kuka yana kwalla yana zubda hawaye fa qultu sai ya abad darda sai da shi ya kai abu darda ma yubkika في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله أبو الدرداء ميسن يككوك أراند دا الله سبحانه وتعالى يتعز يجدوكك الدين المسلم أتكنسا يوفى الله يابا منسرة wannan garin tana cikin manya-manyan garuruwan da Rumawa suke rike a kai kuma a zamanin baya ƙasar Rum ƙasa ce wadda duk wanda yake karanta tarihi tana da cikakken mulki kusan a wannan zamanin tana cikin kasashe manya-manya guda biyu a duniya suke da thesis mondial a wannan lokaci ita kasar kasar Rome tana cikin kasashen da suke da duk wani abu da ake da bukata ga yawan al'umma ga sojoji kuma ga gwamnati mai karfi ina fatan mun fahimta Allah ya bata shi yasa ai Allah ya baiwa manzon Allah labari tun kafin abin ya fara ya wakana tun kafin abin ya wakana aka bai wa manzon Allah labarin cewa ba a kwana a tashi wannan gwamnatin da musulmai suke ganin gwamnati ce mai girma to sai an waye gari dalilin kafirta ta Allah ya roshi ta shi da Allah ya ce ghulibatir rum ko fi ajnal ard wa hum min ba'di ghalbihim sayughlibun fi bid'i sinin lillahi al-amru inji Allah Allah ya dace da mu a zamanin Umar dan Khattab Allah ya kara masa da aka bude kasar Rum wanda da ita da Faris kasashe ne manya-manya a wannan lokacin ya ga ce Rome ita ce Italy a yanzu Paris kuma ta ce Spain a wannan duniya da muke rayuwa a ciki to Allah ya darkake su to ita wannan kasar Qubrus din tana karkashin da kasashen da Rome take baiwa gudunmuwa abinda ba a taba tsammani ba sai kuma gashin musulman da suka taso larabawa da ba su san ba sa da wasu kaya na a zo a gani kuma ana ganin su badiyar ra'ayi ana ganin su kamar ƙauyawa dawaki ne gare su kuma yanzu su zo kuma mutanen da ba wani yawa gare su ba suka ci nasara a kai irin dai abin da Allah ya muna a wannan ƙasar wanda duk mutum mai hankali in ya tsaya ya lura sai ga wacan Allah ne yaƙi da kansa wa arsala junudan lam tarauha ko haka ne Allah ya muna a ƙasar nan sai Allah ya turo rundunar da ba mai ganin ta sai Allah ya yakin da kansa Allah muna maka godiya bisa wannan ni'imar dan haka Allah in yayi soyin al'amarin sa yake yake aiwatarwa to sai yake tambaya Abu Darda ya kai sahabin Annabi me ya sanya ka kuka a yau da ya kamata a ce kai farin ciki ka shiga cikin murna da dariya musulmai sun ci nasara akan kafirai Allah ya girmama ya dauka addinin musulunci da kuma ahalahu masu musuluncin faƙalar sai ce wai haka ya jubair cetonka ya kai jubair cetonka ya jubair ma ahwana alkhalqa ala Allah azza wa jalla idza adaa'u amra ce ba wata al'umma ba wata halitta a duniya da Allah ba zai iya tozartar da ita ba matukar tawalakantar da al'amarin Allah babu wata al'umma abane mai sauki a wajen Allah subhanahu wataala ya walakantar da al'umma ya tozartar da ita mutukar ta kuskurata ta walakantar da sha'anin Allah subhanahu wata'ala yanzu bari in ba ku misali guda daya na daga cikin abin da ya ƙara rage ma Faransa haiba a ƙarshe-ƙarshen nan kwanakin nan ko da aka nada gwamnatin ba a taba yi ba abinda ba a taba yi ba a Faransa da irin wayannan kasashen na Arnawan ya zamanto prime minister a ce prime minister kasan gaba shugaban gwamnatin gaba daya a ce wai matar da yake aure jinsin su ce wannan abun ya tozarta faransa a idin duniya baki daya hatta su kafaran ba musulmai ba fa ba musulmin kirki ba hatta kafaran sun yi Allah wadar da wannan abun balantana musulmin da shi a addinin sa wannan haramun ne kaga saban Allah na daga cikin abun da yake sanya ya to Allah ya tozarta mutum kamar dai Abu Abu Darda yana son ya ce muna ai idan mutum yana son ya tozarta a duniya Allah ya walakantar da shi Allah ya nuna ma duniya cewa shi ba kowa bane to ya zamanto mai saban sa idan kuma kana son Allah ya karrama ka Allah ya mutunta ka Allah daga darajar ka to ka zamanto nagari bawon Allah subhanahu wataala karanta alqur'ani mai girma ubangiji cewa yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajatin yarfa'illahu alladhina amanu minkum a kullun sunna ce ta Allah Allah yana daga darajar masu imani mafhumul mukhalafa gun malumin usul shine duk wanda bai da imanin tukum Allah zai masa Allah yana kaskantar da shi mun fahimci karatun ko to ubangiji subhanahu wataala yana tozartar da halitta matakar ta yi watsi da al'amarin Allah subhanahu wa ta'ala. Da musulmin da kafire ko ma waye in yi wannan Allah na masa wannan, sai ke cewa, a baina ma hiya ummatun ƙahiratun zahira, zahiratun lahumul mulk, lahumul mulk, ya ce, duba wannan al'umma, inna ma hiya ummatun ƙahira, al'umma ce gagarar rabuwa yayya, wadda ta shahara, tana ji tana iyawa, tana takama da duk abinda mutum yake takama da shi a duniyar yaki ga yawa ga mutane kuma ga sojoji zahiratun kuma abun a bayyane yake a fili ya bayyana da kowa ba ko yake ba yace lahumul mulk Allah ya ba su mulki Allah ya mulkar da su a wannan rayuwa sace taraku amarallahi amma sai suka bar umarnin Allah suka daina abun Allah subhanahu wataala abinda Allah ya sanya su fasaru ila ma tara yace ji irin abin da Allah ya musu fasaru ila ma tara sai suka wayi gari a halin da suke ciki a yanzu ashe ba kasa ba mutum kai kadai ni kadai da zan tozatar da al'amarin Allah wallahi sai Allah ya walakantar da ni ba wanda zai tozatar da al'amarin Allah subhanahu wataala kuma Allah ya bar shi da haiba da kurjini a duniya baya yiwuwa ba wanda zai saba ma Allah subhanahu wataala Allah ya bar sa ana fadar sa ko ina baya yiwa dole sai ya sai ya sai Allah ya kaskantar da shi yanzu dai duba duk gwamnati ba taba irin gwamnati kamar ta Fir'auna ba duk abinda ake ake sa ake nema a gwamnatin Fir'auna wallahi Allah ya ba su mulki Allah ya baiwa Fir'auna waziri da shugaban gwamnati ba a taba yi ba tunda ake tun kafa duniya har zawwa yau ba taba waziri ba kamar ha'a ha'a hamana sadakun ba taba mai kudi ba kamar karuna kuma duka cikin gwamnatin fir'auna Allah ya kawo innan ababen amma a ƙarshen al'amarin malam sai su kuma suna yanka jarirai saboda wai gujewa kaddarar Allah subhanahu wataala Bahaushe ce shure-shure baya hana mutuwa dama shi Allah yana mutane yana baiwa mutane dama idan annaba suka yi wa'azi wa'azin bai ji ba ba ji ba to shi sai Allah ya zo da nashi wa'azi shi kuma wa'azin Allah subhanahu wa ta'ala shi ne halakar da al'umma, Allah ya kare mu. Malaka cewa, wa ƙala Ali bin Ja'ad, an ba'ana shu'batu an Amur bin Murra, an Amura bin Murra, a ganin? An Amur bin Murra fuwan, ƙala, same to abal bahtari ya ƙolo. Ali dan Ja'ad yake cewa, shu'batu ɗan Amur ya ba mu labari ɗan Murra yana cewa, ناجى بالبحتري يناتيوه يقول اخبرني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم dai daga cikin waɗanda suka ji daga manzon Allah ya bani labari bai faɗi waye rawin ba kasan kuma su malaman hadisi kullun suna lura da da rawin hadisi sai dai masu suka ce wannan hadisin ya kai hadisi ne hasan yana da yana da ana bashi martaba ta hadisi ne hasan saboda suka ce jahalatul rawi la yu'athiru ala alhadis cewa dan ba san waye rawaito hadisin ba baya tasiri game da illata wannan hadisi yake cewa wani daga cikin suka ji labari da manzon Allah ya faɗa min yace annabi yake cewa lay yahlika nasu lay yahlika nasu hatta yu'dhiru min anfusihim haka ne lay yahlika nasu hatta yu'dhiru min anfusihim ma'aikin Allah yake cewa Allah ba zai halakar da mutane ba lai ya halakan nasu mutane ba za su halaka ba Allah ba zai halakar da su ba hatta yu'dhiru min anfusihim har sai sun yawaita zinubai daga kawunan su sai sun yawaita yin zinubai a wasu kace hatta yu'dhiru min anfusihim har sai sun kai suna za su yi zulubi kuma suna ganin ba laifi bane suke yi sai an waye gari mutun yana saban Allah amma baya shu'uri a ransa cewa wannan abun da nake saba ma Allah nake yi hal ma mutun zai iya jefan dirkin saban Allah yana ganin kamar ai kawai annashuwa ce da yanzu misali in ka dauki irin yadda ake muke hafla cikin mu na na aure raki wani wasu fahimci addini da cikin matasa za a zo kawai kaga an kawo shisha wani hurin ma zaka zo ka iske wallahi alazim maza da mata wani ba zaka iske ba ma kujera sai wani zai gurgusa ma wata ta dan zauna a kansa eh fa kasan nan akwai arna ba da yawa fa wallahi dan hojo ya bar muna aiki da yawa akwai akwai arnawa da yawa wallahi musamman irin da suke ganin kamar sun danye yan boko boko musamman wasu ga cikin dakikin yan boko kasan in aka ce maka mutum wannan mutunan wannan dan boko ne kuma bai karanci addini ba to in kana neman bagidaje ba kauye na sa a mota wallahi da ka zo gari shi da kari zaka ga shiga fadi ba ba ta gari ba hankali wallahi aziz zaka ga fadi ba tsari Allah ya rufa muna asiri amma yanzu alhamdulillah ababen gaskiya na ta samu sai laka iske ma site site na daliban jami'a yana da wuya ka zo ka iske babu halqa ta addini ana karatu yana da wuya ide musamman ma nan gayin Allah ya ce make mu da wannan nemar kuma Allah mun gode maka Allah ka kara mana zaka gansu suna kokarin karatu suna bada hadin kai kuma wallahi suna girma malamai da ilimin karan kansa dama ai ba wanda ke girmama ilimi sai wanda ya san shi ilimin kuma ba abun da ya kai ma ajmalad dina wad dunya idan ijtama'at a ce gashi ka san duniyar kuma gashi lahiran kana ne masu ga abun ka kare kyawu Allah ya dace da mu Allah ya kara wa rayuwarsu albarka kuma Allah ya tsare mu da su gaba ɗaya tsare mu mutunci mu da imanin mu kuma Allah ya sanya mu wanye lafiya su ci gaba da aikin suke aiki da na kirki kuma wannan daga ciki fa saboda nan ne za a samu nan daga wani deje da cikin su fa wani kuma commissioner ne wani wace ce wani wane ne kaga kenan akwai bukatar a karantar da su kuma wallahi ina ba su shawara kada ayi wasa da karatun aqida duk abin da za a karanta ko in ba a karanta aqida aikin banza ne za a bar abun da saura saboda duka rishin aqida ne sanya kaga muke ta abun da muke ga dama a aikin gwamnati mutum bai zuwa sai karfe 9 abun bai baka haushi musamman a likita wallahi abun yana bata min dare sai ka zo ka iske mutum ya taso daga wata uwa duniya ya zo likita hospital misali sai zo babu doctor wai bai zo likita ba kare nawa yake zawa wai sai karfe 9 ko 9 da rabi ko 10 to sauran awoyin yana ina yana clinic zaman shi ba haka bane jama'a aikin besa kuma zai bada rendezvous a hade clinic duka wannan rishin ba a san niyyar tauhidin ba wallahi da an san saboda tauhidi shike nuna maka Allah ka gano girman Allah har ka iya hararo cewa fa in Allah ya damke ka duka wani diploma kika zaman ka wani mai da san bi amfanin ka ba ba haka bane zaman ka wani mai da san bi amfanin ka zaman ka injiniya bi amfanin ka shi Allah in ya damke ka ba ruwan Allah da kai kai waye abinda kake takama da shi Abu Jahal ya fika shi a duniya ba abinda mutum zai takama da shi a duniyar yanzu wanda Abu Jahal bai taka sa ba amma haka Allah ya walakantar da shi Allah ya tozartar da shi baka wani Abu Jahal da duk abinda ake nema amma Allah ya walakantar da shi a rayuwa Allah ya datar da mu da yake cewa alayya halikan nasu hatta yu'dhiru min anfusihim mutane ba za su gushe ba cikin halaka eh matukar suna suna yawaita zinubai daga kawunan su suna rena zinuban suna ganin ba ma zunubi suke yi ba yanzu ba akwai wanda yake kawai gani yake fa yo miye da nazo wutar ai ko ministry ma bai fita da wuri kawai shi da list ko ministry ma bai fita da wuri ya manta kudin ba na ministry bane kudin fa na yan kasa ne kuma an dauke kai dan kai wa yan kasan na wannan aiki da ka ba shi ba ke biyan ka yan kasan ne ke biyan ka shi ma biyan sa ake yi ba ba ka bane shi ma biyan sa ake yi kuma wannan kudin gaba dai ta hanyar ɗan ƙasar ne ake amso su yanzu da za a gayi maka cewa irin kuɗin da ake zuwa ma asusun gwamnati ta hanyar duwan dawa ake amso kuɗin ya koyan kasuwa ke zuwa yanzu abin da ɗan kasuwa zai zuba a duwan kai linka yake fa don ya samu ribar abin da ya zuba ba haka ne kaga abin kenan ya komo da talaka ne ake karɓa yanzu ƙasar duk a yaƙa talaka shi da ke wahala ƙasar nan Allah ya samu wani lafiya annabi ce lai ya halikan nasu mutane ba za su ba za su Allah ba zai halakar da mutane ba hatta yu'diru min anfusihim har sai sun kai suna yawaita zulube daga kawunan su ko suna rena zulubin da suke aikatawa wa fi musnad imami ahmad wa fi musnad ahmad min hadisi ummi salma daga musnad imam ahmad yake cewa ya tabbata a cikin musnad imam ahmad daga hadisin ummu salma Allah ya kara mata yarda matar ma'aiki annabi sai take cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji ma'aikin Allah yana cewa idza zaharatil ma'asi fi ummati annabin Allah yace idan sabo ya bayyana a cikin al'ummata to me ya bayyana sabo jama'a shine har ta kai mutum baya yin kunyar yin sabo cikin jama'a har mutum ya ji ba yanzu misali an yi shekarun baya a nan garin idan aka ce yariya ta ta yi ciki ba ta hanyar aure ba to badda ta ake cikin garin gaba daya badda ta ake yi ko a tura ta wani dangin ta can wani kauye ko a tura ta wani gari sai ya ta je ta haihunta da ba wanda ya sani to amma yanzu fa na tambaye ki a yanzu ba Allah ya rufa mana asiri kaga bayyana da sabon Allah ya ya yawaita ko daga a kasuwin ne yanzu ba a nan gare ba akwai mutanen da fa tsabar rishin imani wallahi zina ma har cikin kasuwa yi ake shi akwai matan da sakarkaru kazamai wawaye jakuna zaka iske mace wai ta shiga kasuwa daga ta sai rigar nono nan gare ba nake nan gare to da an samu wanda shike shi ba dan hannu ne irin ta to sai abinda Allah ya kiyaye shi ba haka bane Allah ya ƙara rufa mana asiri kaga wannan bayyana da sabon Allah da sabon Allah ma ya ake koyewa ake ko to yanzu kuma abun a fili ake bayyana da shi to annabi Allah yake cewa idza zaharat ma'asi fi ummati idan bai banna sabon Allah ya bayyana a cikin al'ummata ammahumullahu bi'azabin min indihi sai Allah ya game su da azaba daga wajensa sai Allah ya jarrabi dukkanin al'umma da azaba fa qult sai tace sai tace ya rasulullah ya ma'aikin Allah amma fihim yawma idin unasun salihun yanzu manzon Allah a wannan lokacin ba mutanen kirki da Allah zai game duk al'umma da sabo qala bala annabi ce kware da gaske akwai mutanen kirki akwai mutanen kirki ba a rasa akwai alarammomi suna nan suna ta jambaki akwai malamai suna ta tafsiri sai fa kaifa yusna'u bi ulaika to ya Allah zai da wannan da wayannan mutanen bayin bayin Allah na gari qala sai wace yusibuhum ma asaban nasa abinda ya samu mutane na azaban su ma zai same su da su za a yi azabar thumma yasiruna ila maghfiratin min Allah wa ridwan sannan kuma su wuce zuwa ga gafarar Allah Allah ya gafarta su kuma Allah ya kai su zuwa ga yarda gare su shi Allah ya sanya su aljanna su wayannan na gare amma su ma azabar sai ta sai ta shahe su wannan shine fassara zancen ubangiji yake cewa wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa yace wa alamu anna Allah ma'al muttaqina Allah ya ce wattaqu fitna ku tsoraci wata fitina wata azaba wadda la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ba iya wa'inda suka aikata sabon ba Allah zai halakar a'a wanda ma kake ganin kai ka tsira da mutunci kana ganin kai mai imani ne salihu ne to kai ma sai Allah ya hada da kai sai Allah ce wa'lamu anna Allah ma'al muttaqin amma ku sani Allah yana tare da masu imani ai bi nasrihi wa maghfiratihi Allah zai taimake su ta hanyar gafarta musu kuma ta hanyar sanya su su aljanna su kuma wayance kuma Allah zai cigaba musu azaba har zuwa yawma yalqawnahu Allah ya kare mu wannan hadisi jama'a akwai abin ban tsoro a cikin sa kware da gaske yana karantar da mu ashe mu yi taka tsantsar game da mi game da yin sabon Allah kuma yana karantar da mu wata nukta mai muhimmanci shine al'amur bil ma'ruf wan nahyi anil munkar mu zamanto masu umarni da aikin kwarai masu hani akan mummunan aiki kuma ni abin da zai baka mamaki ko iya abin da na fahimta mu dai a ƙasar nan ko wallahi alazim in Allah yake ka malami ko dalibin ilimi kana cikin jarabawa jarabawa ba karama ba so diyawa muna muna sha'awar a zo a ta da'awa a karantar da mutane amma ko sai da matsala take ka koma gidan kowane malami kaga gidan su ko gidansa sai abun ya baka haushi take ci wani lokacin sai kawai ka saka ji kamar da'awar ma ka liƙe ka aje gaba ɗaya ka komo ake dawo ƙasa galiban du'a cikin ai abu sa kaga da'awar ma ba ta tasiri kwarai da gaske shine ba mu yi kokarin gyara gidajen mu ba yanzu kalla mata cikin matan malamai ko ɗaliban ilimi suke ikrarin sunna da karantarwa ka zo ka shiga ne na karatu tsakanin Allah kowa shi baka shadalci mu tsaya mu lura da su ɗaliban ilimi nake da malaman su suka sun sani wata fa matan malamin ka ganta ba ta da babbanci da karuwa nan garin nan garin nan garin wata matar wani ta taba zuwa wani shago wani ke tambaya waccan fa sai matar wani ce ce wani fa wani Allah wadaransa dole sai mun yi kokarin islahun nafs gabani ita da'awa tana farawa ne daga ina daga gida haka Allah ya ce manzon Allah wa anzira ashiratakal aqrabin kullun in zamu fara da'awa to mu fara da'awa a gida ni wannan nasiha ta kaina ce wai sauran ɗan uwa dalibai mu fara a gida kuma wannan na buƙatar cewa kai dalibin ilimi ba kowace mace bace ta ba kowace mace bace ta dalibin ilimi mai wa'azi ko sai dai ka kallanta daga nesa fa tabarakallahu ahsanul khaliqina amma aurenta musiba ce gare ka kai wallahi alazim saboda gabaɗaya za ka rushe da'awarka ne gabaɗaya gabaɗaya gwara ka dubi iya taka mai izibi arba'in ka samu ka aure Allah ya ruha maka asiri to kuma sai Allah ya sanya wani lokacin kuma su masu haddin nan da yawa mata ba suka kyawo ba a baka bane to ai Allah bai ai Allah bai tara babin diwa kai kuma a fitun guda ai ai yanzu misali cikin malami kakin ka samu malami malami mai kudi shugaba cikin malamai sai ka zana goma sha kakin ka zana guda ko kaga ai cikin daliban ilimin ma kakin ka samu da gatar da addini ga addini kuma ga kyawo ga kaza suna da kadani suna da kanadira jiddan amma dai iya abin zaka duba kai kaka dubi kairan kanka kai a'a ka hakura akwai huru idan Allah ya tada maka dubi da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wata suke cewa manzon Allah auren sa gaba daya ba auren da manzon Allah idan shawar rayuwarsa sai dan da'awar Allah kawai manufa ce yake dibi ta Allah subhanahu wataala ina fatar mun fahimta to mu ɗaliban ilimi wannan nasiha ce gare mu a matsayinka kai mai son ka zan da'iya mai kira zuwa ga Allah to ba kowace mace bace irin taka wata kawai lakum dinukum waliyadin zaku ne ta wallahi saboda tana sanya kana aurenta to musiba ce Allah ya ƙara rufa mu da asiri saboda ba za ka iya daidaita ta ba ka sa kuma su cewa a'a ai kai malam daga baya ai mata wa'azi ai ba wa'azin da annabi nuhu bai yi ba bare ga mata eh ba ya duk iya wa'azi ka ba kai dai annabi nuhu ba ko kasan kuma annabi lutu yayi ka iya wa'azi saboda iya wa'azin ne ma Allah ya turo shi annabi to kai ne Allah ya turo ka amma duk da haka sai da shi dai kafiri kafiri ne malam in zaka ne ba ka dibi wanda za ta taimaka maka a da'awa za ta taimaka yanzu fa akwai wanda kawai kana buƙatar littafi misali sai duba cikin maktaban nan akwai littafi nan akwai jayo min shi to ita bata ma iya karantawa ba ya za ka jayo shi akwai wallahi akwai cikin ɗaliban ilimi saboda dacewa da aure mawdu'in zai wa'azi mata suke tsara masa wallahi in zai karatu mawdu'i mata suke tsara masa ina nemo ta aya sai ya tambaye ta aya kan kaza duk an suka umarni da al'amur bil ma'ruf ina buƙatar su ce a cikin swada akwai kaza akwai a wuri kaza akwai kaza a wuri kaza akwai kaza saboda Allah ya kira ni gaba ɗalibin ilimi wannan eh me ya huce rayuwar daji da ɗalibin ilimi kuma ko ba kuma zaka zo ka zauna ku yi musaffa kuma za ta yi kokarin din ka sarci alqur'ani mai girma baka bane to amma ta zama to da kikiyawa ga kyawun kuma ga ga bakin hali eh shi yasa kake ganin ake dan zargi wasu daga cikin dalibai ilimi da yawan aure aure mu yi hakuri magana ce ta gaskiya in muna gyarawa mu gyara Allah ya gyara da mu baki daya Allah ya samu wani lafiya da da'awa tana fara daga gida kuma kowanne in zai kokari ya toshe daga gidansa da ko gidansu to abin zai dan rage cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bale ce wa fi marasilil hasad daga cikin marasi idan ka ce marasil da mun na mursal mun karanta hadisi mursal a cikin mursal hadisi ko mursal hadisi mursal hadisin da za a ketare za a ketare za a ketare rawi musamman ma in abun ya zamanto in abun ya zamanto daga tabi'i abun ya yana cikin hadisai da'ifai daga manzon Allah sai yake cewa Hasan al-Basri yake ni hanan tabi'i ne yace la tazalu hadhihi al-umma tata yadillahi wa fi kanfihi ma lam yumali qurra'uha umara'aha wa ma lam yuzakki sulaha sulaha'uha fujjaraha wa ma lam yuhin khiyara khiyaraha shiraruha annabin Allah yake cewa wannan al'ummar wace al'umma kenan al'ummar shugaban halitta ba za ta gushe ba tahta yadillahi ta'ala karkashin taimakon Allah subhanahu wa ta'ala wa fi kanafihi da kuma cin nasara da gata da dauka daga wajen Allah malam yumali qurra'aha umara'aha matakar makarantanta ba su cakudi da masu mulkin ta ba ba sa ba sa masu gafada matukar makaranta ba su zamanto ɗan shan miya wajen shugaban ne ba. Kubaja, maka malami ya zamanto ɗan shan miya wajen shugaba. Ina fata kun fahimci Hausar. To in har wannan bai faru ba, to akwai taimakon Allah cikin al'ummar. Amma daga lokacin da kaga al'umma malamai sun koma karnukan 'yan siyasa da shugaban ne, to harka ta lalace ba yadda za a ya gaya mu shugaban ne gaskiya hagan Allah Allah ya roha mu da asiri wasu abubuwa nake ta hango wasu abubuwan ba ku da labarin abin da ke ta faruwa fa kasan nan ababe sai dai kawai mu ta roƙon Allah ya shirye da mu wallahi kawai mu dage da addu'a Allah ya daidaita al'amuran mu kawai wa ma lam yuzakki sulaha'uha fujjaraha matukar ko mutanen kirki wasu kowa suna tsarkake mutanen banza ba in aka wayi gari mutanen kirki suke yawan mutanen banza aiki ya wuce kewa al'umma mutunan banza shi ya kamata yaba mutunan kirki ko sai akwai kuma mutunan kirki shike yaba mutunan banza Allah ya baka alqur'ani da hadisan annabi kuma suka dawo kana ziga kana mabanci akan mutun da kowa ya san fajiri ne kowa san mai sabon Allah ne aiki ya wuce kewa al'umma shi yasa ya tun can fil azl ba a san malamai da da cuduwa da masu masu mulki ba ta in ba ta hanyar da'awa ba abu ya faru za su neme ka su gaya maka magana in ka ji to baka ji ba shikenan zaga mafiya yawan malaman sunna an daure saboda da'awa mafiya yawan malaman sunna an daure saboda saboda da'awa kuma su ba su cika zuwa gidan sarakai da gidan magwamnati haka ba a'a in kaga sun zo akwai wanda aka taba turo ake wani malami cikin magabata aka kira ake aka turo sarki na neman sa yace laihi nayi aka ce a'a sarki yana neman shawara ne gare ka yace shike da bukata wajina da haka yazo ba zan je ba shi yake da bukata a guna ba nake da bukata a wajensa ba da nake da bukata zan ci amma tunda shi yake da bukata na na in bashi shawara to shi ya kamata ya dago kafa sai yazo nan yazo nan makarantar sai a karantar da shi aka zo aka ce masa akarmaka Allah ya ce ho ba zai zo ba kai kai kai kai bukata ka zo bai wata kawai taso ya zo sarki ya zo duka gaba dai ba kuma bai ba abin da ya tada dole sai an gyara gida ayi a bai gyara komai ba inda ake zauna ake kanta da sunnan manzon Allah ce ya zauna a nan iya abin da muka more muke da shi kenan me ya kawo ka kaji kaji ka kenan aka aka tashi aka wace ina fatar mu fahimta kaga bayun Allah rabbani ne kiwo bayun Allah na gari shi yasa ba su cika shiri da shugabanni ba a canda saboda ba sa izdihami a wajensu to mu kuma na yanzu abin da ya ƙara lalata da'awar da da du'a cikin shine ba ma da sana'a tsayayyu tsayayya da zamu iya rika kanmu na sha fada nace karantar da mutane addini fardu ne alal kifaya haka malamai suka karantar da mu kuma haka kirza a cikin littafai na magabata karantarwa fardu kifaya ne idza qama bihi al-ba'd saqata anil baqin ciyar da iyalinka da kare mutuncin kanka shi kuma wajibi ne ba fardu kifaya bane ba fardu ainin ne dole ne kai ku baita ku bace mun mace abun ka tashi kai kasuwanci dan ka kula da kanka mutuncin kanka ka samu kudin sayawa kanka riga da kudin sayawa kanka takalmi da kudin sayawa kanka zobe da mantar da wace ce wannan farilla ne yake wajibi a kanka Allah bai dora mu kowa shi baka ba amma ka karantar da mutane addini wannan fa to in kana na lokaci na kai maka da dama kuma ka tai kwashi gara shayi in aka samu masu yi to ba kowa ba sai yayi mun fahimta amma a zo a tara maka dalibai iri yadda ake yi a kasashen mu nan a tara maka dalibai sai kaga makaranta malami ya kasa hada jika goma yanzu ba wallahi akwai da ke cin shi tunda ya fara karantarwa wallahi alazim bai taba wataye ba ya hada jika 50 ga su sun taru huri guda kuma su sun ga su nawa ke karantarwa a makaranta kuma kowanne da iyali da mace nace in baka shawara like dai zuwa libi zuwa neman kudi take nemo jari wallahi like zuwa maka ba dole bane ba wanda ba inda Allah ce dole sai ka kasa da mutane sai ka kasa babu babu inda Allah ce a tara maka yarka kawai ka karanta da na kowa alaikum anfusakum Allah ce alaikum anfusakum la yadurrukum man dalla idha hadaytum Allah ya sa kuna hararo ma anan da dake hararowa yace te zuwa libi zuwa neman kudi in ka wallahi in kai wasa in kai wasa to riga kirki za ta yi maka za ta buwaye ka akwai dalibai ilimin da wallahi bai iya in yana jin mika cikin mutane bai iya yi saboda rigarsa ta sha ruwa yana iya tashi da an samu matsala an samu matsala to abun na rishin sana'a na cikin abun da ke kawo cikas adawa in baka dole kai dole kai roko to shi kuma ba a son roko dalibin ilimi eh dalibin ilimi kawai in an ka maka to fa ni'ima in ba ka ba kuma baka da bukata da kowa kana da abin da Allah ya ruha maka asiri zaka shawara wa daliban ilimi gaba daya mu tashi mu ta sana'a kuma ta karatu ka ta neman kuɗi wa judda tur ta kai wasa a barka a baya sanda kuma wajen karatu ma kada a barka a baya karke da'awarka ta kowane bangare da wannan sai ka roha ma kanka asiri kuma ka roha ma da'awar manzon Allah asiri dan ba kaskanci kamar malamin addini yazo wajen mai kuɗi yana bara wallahi kaskanci ne wa da'awar manzon Allah kaskanci ne saboda abinda wanda bai fahimci addini ba zai lura shi bai son dan shi ya zama to kaman malamin kuma Allah ya baka aure da duk duniya Allah bai ba kowa ba Qur'anin kenan ko kuma ka zaka kana bara cikin mutane zaka ba wanda zai shawar dan sa ya zama kamar ka saboda baka baka ginu ba to amma ka ginu in ka ka zama to gasana sai zama to baka jiran zakagun kowa zaka zaka ga ma kowa magana eh ba ba a cewa an tare sunanka an an dade ba tare sunanka ba ba abin da zaka yi eh kai nake famar kai ma ka fidda shi kamata duk malami ya tunani shi ma kamata a ce fa ya kamata ya fashi da zakan nan fa shi ma ya dan dana sai zan to zunnurai ni ga karatu kuma ga kudi eh Allah ya dace da mu wannan nasiha ce ga yayin daliban ilimi sai yake cewa walam yuhin khiyaraha shiraruha kuma matukar mutanen kirki zababbu su dinga ha'intar mutanen banza ba idan har mutunan kirki zai zo yaudari mutunan banza mutunan banza shi kamata ya yaudari mutunan kirki amma sai aka wayi gari mutanen kirki suna yaudarar mutanen banza to hanya ce ta cewa Allah zai cire taimakon su a cikin al'umma wa illam wa in fa idahum fa idahum fa'alu zalika idan suka aikata abinda suka aikata malamai suka zamanto ƴan shan miyan shugaban ne mutanen kwarai suka dinga tsarkake mutanen banza suna yaban mutanen banza yanzu fa kasar nan ne wata kai mutum ne fa gashi kowa ya san na san mutanen da an yi kamfai da su ta siyasa kowa ya san akwai wanda fa diyar kanan sa yema ciki nan kasan nan fa nan kasan nan kasan diyar kanan sa kai talakkol gidansa ya mata ciki kuma sai gashi wai ya fito dan takara kuma wai na cewa wai an azabe shi kai mutum wanda diyar kanan sa jama'a mutane wani mutum na toshewa fa kuma shi zai ga samu har cikin malamai ba ana ana yabansa ai wannan lalacewa ce sada kuma har mutanen kwarai suka kuma suna cin amanar mutanen banza to rafa Allahu yadahu anhum sai Allah ya janye taimakon sa a cikin su duk al'umma da wannan abu ya faru guda uku malamai suka zamanto karnukan yan siyasa mutanen kwarai suka zamanto suna tsarkake mutanen banza sannan kuma mutanen kirki suna yaudarar ashararan mutane to Allah yana cike yana cire taimakon sa wa al'umma thumma sallata alaihim jababiratuhum sannan kuma Allah ya dora musu azzalimai ko baita thumma sallata Allah thumma sallata alaihim jababiratuhum sannan Allah ya dora musu mutanen banza mutanen azzalimai fasamuhum su'al azab su dinga dandana musu watan azaba mai tsanani mummunar azaba thumma darbahum Allah bil faqati wal faqr sannan kuma Allah ya buge su da tozarci da kuma talauci sai su ai gari sun tozarta kuma ba su rabuwa da talauci har abada وفي المسند من حديث ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذن الله yake cewa innar rajula la yuhramu arrizqa bi dhanbin yusibu lalle mutum Allah yana taushe masa arziki Allah yana haranta masa samun wani arziki dalilin sabon Allah da yake aikatawa wannan hadisi mun karanto a baya muka ce hadisi ne wanda malamai su maganganu a akan sa suka ce wannan ƙarin bata tabbata ba daga manzon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai ma'anar hadisin ta da kyawu cewa sabon Allah na daga cikin abinda ke ke sanya Allah subhanahu wataala ya haranta wa dan annabi Adam arziki in ya tabbata cikin Isra'iliyat da ake ambatowa a cikin tarihin annabi Musa wata rana annabi Musa ya zai je munajaci da Allah wani ba su sako in ya tabbaci Isra'iliyat ne da ake ambatawa sai ya ga annabi Musa ya ce annabin Allah annabi Musa ka roƙa min Allah subhanahu wata'ala ka tambaya min Allah mi nema Allah Allah yana ta ba mutane ni ba bani ba mutane na ta haiwa suna yi sama ni har yanzu ina ƙasa sai ce in Allah da zan kai sako sai ga wani daga cikin shi ma mutanensa shi kuma gashi an yi dawaki ado cikin ni'ima da jin daɗi ga koyangu ga bayu ga wacece sai ce wa annabi Musa mu arzikin ma ganin muke yayi yawa Allah yayi yawa kai duttawa an taba sabana dun nishar an ka taba ji kuma ji arziki yayi yawa annabi Musa da zo gana da Allah subhanahu wataala har manta zai ta so sai Allah ya tambaye sa ba an baka sako ba ce sai Allah ya ce masa abun nasu ku Isra'iliyat ne fa yana kaga da kana cikin akwai abun da ake doka kuma akwai abun da ake karetarwa a ciki Allah ya ce wannan Musa wancan da yake cewa na ba kowa ban ba sa ba aba guda ne yasa na hana masa shine yana kyashin abun da na bayo bayuna duk in ya ga mutun da ne sai ya ga ba ta dace da wani bagarish ta dace sai ni kuma na hana masa wannan ni'imar shi kuma wancan da aka baiwa yana cikin jin dadi abin da yasa nake ta basa ai ke ganin kamar abin yayewa in na basa yana gode min ni kuma ina son mai godiya dama mun faita daka sabon Allah na ga cikin abin da ke hana mutum arziki daga wajen Allah subhanahu wataala wa fihi a cikin musnad har yau na al-Imam Ahmad Aida qala yake cewa qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ai ai an saubani kenan daga saubani ne wannan wa fihi aidan anhu ai an saubani yace yushiku an tatada an tada tatadaa alaikumul umamu min kulli ufqin manzon Allah yake cewa ya kusa wa yushaka na cikin af'al af'al al-iqtirab abubuwan da suke nuna kusanci annabi ke cewa kadan yayi saura al'ummomi ta kowane ɓangare su yi ca a kanku, kaɗan ya yi saura, al'ummomi na kowane ɓangare su yi ca a kanku, ya ka ce, Uf, na kowane sansari ta kowane yanki, kamata da al'akalatu alaƙas atiha, kamar yadda maciya tuwo masu jinyuwa suke farma abincin da suke ci. idan aka kawo abinci waƙattan da suka jima wasu ta abinci ba cikin asset ko cikin plateau ya kake tsammani kakin ajima an samu plateau kin muhammada ke nan ko ya allike da shi damkar wani ɗaya daga cikin wani sai shi roma kan biyar wallahi ba ga bane to kamar da kaga mayuwata da suka ji yuwa suke farma abincin da suka samu ƙulna sai muka ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah amin qillatin bina yawmi idin saboda karancin mu ne zai sa a ai muna ta kowa yayi muna ta a duniya qala sai annabi ce antum yawma idin kathiru ku fa kuna da yawa a wannan lokaci za ta cewa 99% mizilma walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sayl sai dai ku a wani lokacin shara ce kamar sharar da ruwa yake yake tunkudowa duk mai zuwa bakin teku yana ganin kamar tekuna yana turo wata shara haka ne a ge a ƙarshen teku in ka tsaya in ruwa suka bugo zaga wasu shara ta fito annabi ce sai dai a wannan lokacin ku ghutha'un ka ghutha'is sayl ku shara ce kamar sharar da ruwa take bugowa ba ku da wani muhimmanci ba ku da wani yauni kenan tunza'ul mahabatu min qulubi aduwikum Allah zai cire kurjinin ku a cikin zuciyar abokanan gaban ku kusan musulmi na da wata kurjini musulmi duk inda yake inda ya rike Allah to za ga shi yana da kurjini haka ne to wannan lokacin sai Allah ya cire kurjinin ku ba ku da sauran kurjini a zuciyar abokanan gaba ba sa saunar ku wayuj'al fi qulubikumul wahan sannan kuma Allah ya sanya alwahan rauni a zuciyarku qalu sai suka ce ya rasulullah ya annabin Allah wamal wahan wani irin rauni ne Allah zai sanya muna qala sai annabi ya ce hubbul hayati a wata ruwaya hubbud dunya son rayuwa ni da barin yi shekaru kaza bari in gina gida in sai irin mota kaza ya kamata jami'in kaza kaza son rayuwa kenan ko wa karahiyat wa karahatul mauti da kuma gujewa mutu kyamar mutuwa so yanzu in ba wanda Allah ya tsare ba cikin mu nan waye bai san duniyar nan yana gaba gaba wajen santa waye bai santa tsakani ba da Allah ba wanda bai san wannan rayuwar ko to kuma akwai mai son mutuwa to bi ake ni da da son son duniya da kuma kyamatar mutuwa ai ko su tan sahabban annabi su kansu fa da annabi Allah yake cewa man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'a duk wanda ke son haduwa da Allah Allah yana son haduwa da shi Aisha ta ce wa manzon Allah ba hawo mai son mutuwar nan fa ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba wanda nake bi ba in Allah ya so mutun da alkhairi sai Allah ya taimake sa akan yin aikin alkhairin in Allah ya so ka sai Allah ya taimake ka da yin aikin alkhairi sai zaman to kana ƙara guzurin zaka ƙara haduwa da Allah subhanahu wataala to son duniya ka so duniya ba laifi bane ba mutun ya so duniya ba laifi bane sai dai abin da yake laifi shine ka so duniyar da har zai manta da kai lahira ka so duniyar da har ka daina tunanin lahira har ka koma kana ƙaryata hisabi da aljanna da wuta wannan shine matsala a rayuwa amma ba laifi bane ka ka ka sa tufafi mai kyawu ka ci abincin kware eh ka aure da kake so duk ba illa bace ba illa bane a rayuwa Allah ma ya faɗa a Qur'ani wala tansa nasibaka min ad-dunya qul yati qul man harrama ziyata Allah allati akhrajal لعباده والطيبات من الرزق ستقول هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا دبا قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا لا الملكية تما سوء أجدها إيمة wanda ya kamata ya more Allah ce masu imani sai kamata su more a wannan rayuwar a duniya kuma haka alkiyama kuma yace khudhu zinata kuma inda kulli masjid kaga ba laifi bane mutun ya ya ya so duniyar sai dai kada ka yarda son duniyar ya ruɗa da kai har ka manta da ubangijinka ana kiran sallah ka kasa tashi sallah akwai fa yanzu wanda tsabar tsabar ya kai munafiki cikin musulmai za ga shi in aka kira sallar ƙarfi ɗaya sai kai tsammanin sallah ta ƙarfi biyu yake yi a zo a yi sallah ta ƙarfi ɗaya bai tashi ba a zo a yi ta ƙarfi biyu bai tashi ba har la'asar yana nan dai shi kilen dai kuma sai kaga ikon Allah shi wannan da bai zuwa masa sai kaga Allah turo mai kiliya ba ga wani ga kana ta zuwa masa Allah na da hanya ta kama dan annabi Adam da yawa shi fa iya raban sa kenan fa kawai yanzu kawai abin da zaka hararo yanzu shi wannan hurul ain kin da zuruwan tasnim da su salsabila da su da wannan da Allah yake ta muttaki na fiya alal arayik ta ta karshen rahman kuma ne karshen rahman Allah ya ka muttaki na karshen rahman ala rafrat ko kudurin wa abqariyin hisan shi yanzu duka wannan more wanda za a yi ba da shi ba fa wa hullu asawira min fiddatin wasaqahum rabbuhum sharaban tahura duk ba da shi ba cikin wannan abun shi an tattaro an bashi kawai sai kaje to da aka bashi waye fi a duniya mi waye fi iya abin da kamata musulmi dinga hararuwa shine iya abin da Allah ya tanada maka cikin aljanna duk nan mun tabbatar kowa ya sallama duniya ba abin da ke cikin sai wahala kana talakan baka huta ba ka samu kudin ma baka huta ba kana ana mu da kaka baka huta kana mulkin ma baka huta ba to yaushe hutun yake wallahi sai mu shiga aljanna da ikon Allah can ne zaka ga da ake hutu wa mulkan kabira haka Allah tabo aliyahum ثياب سندس خضر واستبرق وهلوا اساور من فضه وسقاهم ربهم شرابا طهورا da jin sharaban ka san ai aka shi a masdar daga sa akwai magana Allah ya kai mu Allah ya kai mu sai muke cewa to za a ce musu za Allah zai sanya musu son duniya da kuma kyamar mutuwa har ta kai mutum baya son ana ambaton mutuwa yanzu akwai akwai mutumin da kawai ana fira ka dauko mutuwa to an dauko shi daji an dauko shi dalil baya so baya so Allah ya kare mu wa fil musnadi min hadisi Anas qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lamma urija bi lokacin da aka yi mi'raji da ni miye mi'raji da ma mi'raji shine daga manzon Allah daga ƙasa aka shi sama Isra'i kuma tafiya daga Makka zuwa Baitul Maqdis shine Isra'i to lokacin da aka tafi sama da aka yi sama da manzon Allah yace marartu bi qaumin na wuce wasu mutane lahum azfarun min nuhasin suna da azfar akabe min nuhasin na karfe akai fa ta karfe yakhmishuna biha wujuhahum wa sudurahum suna kirtar huskokin su da wannan akahen da kuma gaban su irjin su suna kirtar irjin su da wannan akahen Allah ya sanya musu wani akahe na ƙarfe kuma wannan ƙarfin fa daga wuta aka yi shi ba suna kirtar huskar su da wannan wannan akafen kuma suna kirtar kirjin su fa qultu sai nace man haula ya jibril ya kai malaika jibril wa inna suwaye qala sai ce haula alladhina ya'kuluna luhuman nasi wa yaqauna fi a'radihim annabin Allah yace malaika ke cewa wannan fa eh su ne waɗanda suke suke cin naman mutane masu cin naman mutane ne suna gigaran mutane miye cin naman mutum miye giga shine ka ambaci abun ka ambaci mutum da abun da baya su to kuma yanzu wannan wannan kadiyar ko sai wanda Allah ya tsare cikin musulmi cin nawa musulmi kusan yanzu ma Allah shi ya hibu na mu daliban ilimi mun fi kowa cin nawa mutane eh kusan mu dinga gai mu juna gaskiya yanzu daliban ilimi sun fi kowa iya gigara daga su sai yan kasuwa sai mata dan yanzu mata ma sun koma darne darner position su mata sun dawo darner position daliban ilimi da sun fi kowa kwarewa wannan bangaren kalla ma ta majalis na daliban ilimi ake ake taruwa ana fira ba cika dauko fira wasu dalibai ba ana gigarar su ba ka bane jama'a shi yasa ko ta aya cikin qur'ani jama'a dan Allah duk wanda ya je gida yayi tunanin wannan ayar Allah ce ya ayyuhalladhina amanu alaikum anfusakum la yadurukum man dalla idha tadaytum ma'anar wannan aya a ƙarshe ƙarshe malamai suka ce kowa shi ta kanshi kawai karbu da kowa ka ji ka kanka kawai kai ka damu da kanka kawai ka bar bayun Allah da ubangijinsu a duk abin da nake yi kowa ne yake yi tsakanin shi ne da ubangiji in Allah ya ga dama zai gafarta masa in ga dama ya masa azaba ni bai saba in ce Allah shi ma wani azaba kun bai saba in ce Allah shi shi ma wani shi saka aljanna ban yi saba ba wanda ya kai da zai zo ya ce ma Allah ai ma wani azaba babu shi kai ka ji da kanka kai fama da naka zanuban tunan yanzu in aka barka kawai tsakaninka da iyalinka yadda muke kwaruwa muke cin haƙin matanmu shi kadai aka bakar shi ba karamin musiya bace musamman ma ɗaliban ilimi su wannan wannan kamar akwai ya kamata fa a dinga sai wannan ɗaliban ilimi a dinga zaunawa ana din ana doko matsantsalon ɗaliban ilimi ana tantancewa yanzu ba akwai wanda tsawai shi ɗalibin ilimi ne kawai ya aure mutane mace bi mace uku ya aje cikin gida bai da lokacin da zai zo ya zauna su fira ta minti 15 bai da su kullun kai bukhari gaban ka to bukhari ka wasu jama'a tsakani ba da Allah eh akwai wanda bigina sa bai san abin da ke faruwa ba kawai kawai bai ya bar mata suke jirkin kawai bai sani wallahi bai sani ba kaga ya kamata mu dinga mu dinga kokari mu mu gyara kawunan mu lokacin da'awa za ta samu ta bika Allah subhanahu wataala ya datar da mu yace wa'annan mutane masu cin namun mutane wa yaqauna fi a'radihim kuma suna cin mutuncin mutane suna shiga suna kutsawa cikin mutuncin mutum cin mutunci haramun ne a musulunci ka ci mutuncin musulmi haramun ne ba a yarda ba ka ci mutuncin musulmi ko kahiri Allah bai yarda ba ka ci mutuncin sultana wanda yake musulmi to yanzu cin mutuncin mutane a lokacin mutum a dauko tasharsa kaga ana ana wasu maganganu a kansa kuma abinda zai baka haushi da takeici da a ce mutum nan zai zai zaune kuma ya basu za a dinga yi to ina jin nan daga ba ko wasu sai su koma addu'a Allah ya musu irin na annabi ka san sai da Allah ya ta kai saboda abin ya takuri manzon Allah sai da Allah ya kaiwo manzon Allah akai masa wahayin cewa da wane da wane da wane mai na ta kai ne saboda abin ya annabi yana takurar da kansa sai da Allah ya masa turo malaika aka ce aka yi masa listan munafikansa gaba daya to Allah ya datar da mu Allah ka yage mana kuma Allah ka jira ta zukatan mu kuma Allah ka shirye mu baki daya Allah ka sanya mu wanye lafiya kuma Allah ka sa mu gyara Allah ka ba mu ikon gyarawa shi dan annabi Adam kowa da nashi kusuri da yake yi ni da nawa kowa da nashi iya abinda muke son jama'a a da'awa shi da in ka gano kuskuren ka ka gyara shi kenan kawai Allah ya sa mu gyara baki dai kuma Allah ka yafe muna kuma Allah ka hada kan al'umma baki daya wannan kasar ta mu Allah ya kara muna albarkar zaman lafiya da kwanciyar hankali duk abin da muke jima tsoro Allah ka kare mu da shi Allah ka datar da mu duniya da alkiyaba ka sa mu wanye lafiya subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa sallallahu wa sallim wa barika ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله